أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما أشعر به قوله عادة كل عابد أو واحد أما abin da malam ya sanar da ya ce haka al'adar masu najala marasu da Allah yake fa umurun kasiratun wannan al'amura ne masu yawa jarat adatu sadiqina da al'adar masu gaskiya ta gudana an yi kasuduha su nufeta fi safari a cikin tafiyar su hala bidayatin a farkon wato lamarinsu min ha yana daga ciki al'adar masu mai da lamarinsu zuwa ga Allah da suke tafiya su je su neman bayan Allah yana daga ciki katsawar ma'alufati mutum ya yanke duk abubuwan da ya saba da su wal'in silahu da tubuwa an rukunin nafsi ga karkatar rai ila ma'ahudin wa ma'alumi zuwa ga wani abu da zai alkawari da ya sani wani hau zalika da makamancin wannan wato su bayan Allah suna tafiya neman bayan Allah duk wani jin daɗi da suka saba da shi su bar shi su bar iyalansu su bar gidajensu su bar garinsu dukansu ko abubuwa ne masu ya a ce ka bar iyalinka ka bar garinku ka bar gidanka ka bar abokanka ka bar abubuwa dai a dan neman wani abu wa fi zalika yace a cikin yin haka min at-ta'dibi akwai ladabi ladabtarwa a ciki والتحذيب للنفس ده ترك كيري والندب تدري ده حقوري غري idan kai tafiya abin da ka fi karfinsa zai fi karfinka ka gani ko abin da za su a gida kake za ka sa a yi maka kai za ka yi da kanka ka gani ko abinci a gida da kafin lokaci ya yi an shirya an komai amma an kai tafiya kai za ka je ka nemi abinci har kai za ka nemi abin sha har kai za ka nemi abin kwana to za ka abin da tafiya ta kusa kenan to da haka ake cewa tu'rafu halun nasi fil asfari ana sanin halayen mutane a tafiya idan baka san halin mutum ba to tafiya ta hada ku da shi wani za ka ga mara haƙuri ne wani za ka ga mara juriya ne wani za ka ga mai saurin jin yunwa ne wani za ka ga mai bacci ne amma in kuna gari ɗaya ba tafiya ba ta haɗa da shi ba duk wannan halaye ba za ka iya sani ba amma da tafiya ta haɗa da shi to duk wannan halaye naka na ba bai bayyana a gurin a gare ka to za ka su bayan Allah suna tafiya neman bayan Allah in su manta da wa'annan abubuwan da suka saba da shi dan su su ladabtar da kansu da tsarkake ta da abin da suka nufi wato neman su واستخراج ركوناتها أفسد لك وزق أن تقف أن تنمس والاستكشاف عند صحيحها كما أنيم ياي ور أول دا نفس تكي قوي وانا لك بسيطة ما لا يخفى وانها لا يبس قوي على السالك بس جماعة ميقسيا على محكي وانديشا سنتر ولا يكاد yudraku min hadhihi safar duk irin wannan abubuwan ba za a iya riskasa ba in ba an yi tafiya ba dan kana gida ka ai baka san komai ba baka san wuyar masanci ba baka san wuyar abinci ba baka san wuyar sha ba baka san wuyar sutura ba baka san wuyar komai ga shi nan in dai a gida kake amma da kayi tafiya sai ga a ashe abubuwan nan na abubuwan nan suna da muhimmanci yau gashi maimakon ni za a yi min nisan yi da kaina ka gani ko yau gashi inda zan kwana in a gida ne ga inda zan kwana yau kuma ga shi inda zan kwana to kaga duk tafiya ita za ta bayyana za ta bayyana maka za ta bayyana maka wannan abubuwa qalu suka ce wa qad yakunu atharu safar fi nafs al-mumtadi ka akthar ka athar an-nawafil min as-salat wa sawm tasirin tafiya ga ga wanda ga ran wanda yake mubtada ne tasirin sa kamar tasirin nabiloli ne na da salloli da azumi da tahajjudi da wannan wannan fatakuma inhu zuciya tana nutsuwa wata liyu tana yin taushi kama ta liyu bi da wani nafila kama inda mutum na yawan yin nafila zai ji zuciya ta nutsu to haka ita ma tafiyar shi ma tafiyar ta je wa yakunu laha bi safari wa yakunu laha bi safari dibabun yazhabu anhu khushuna wal yabusa الجليدية والعفونة الطبيعية أتفيع ذاك ذا أتكين تفيع أنسى أمو جيما an je ka je mai nafsinka wanda duk wani husuna wani kaushi kaushi na zuciyarka an an an wato an je mai shi wani bushewa ta cikin zuciyarka an goge ka ka gani ko haka nan wal uqubata wal uquratu tabi'a haka nan da wasu dabiyoyi wanda suke abun tsi duk zaka ga an je ne su a halin tafiya kal jildi sai zuciyarka ta zama kamar fata ya'udu min haibati min hayati ila hayati siyabi idan fata ce ta akuya ko ta tunkiya ko ta rago idan aka je ne ta sai ga ta zama sai ayi riga da ita ko ayi jaka da ita saboda haka haka ita ma zuciyar bawa take idan ya tafi neman bayan Allah wannan zuciyar za a je mai ta ne kamar inda ake je mai fata wannan yana daga cikin wato albarkar tafiya ru'yatul asari wal ibar zaka ga abubuwa da ake baka labari da kana jin abu kaza ne wuri kaza ne in kai tafiya duk za ka gansu za ka kuma abubuwa na na izina a tafiya قال تعالى علم دوك سجد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه حق حقيقة زمننا مسو آيوهم أشكين ساسني زمننا مسو آيوهم أشكين كنسو حرف ثبتت بسيو عليه لمرن دي الحق بسيان وفي الحديث أبو أتكين حديث مغلق اطلب العلم ولو بالسين كجيكو نيمي إلمي كودا شاينا ذاكو بإيا كان نساكنا وقيل أنت إن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله سافر من المدينة إلى مصر زائد في هذا المدينة إلى مصر في شهر أو تعطيع لحديث سبب ونزل شيء بلغه لكي مصر أن عبد الله بن عيي ونيس شو عبد الله بن ونيس يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونحن حديثي دعك دي ديجي شو عبد الله بن ونيس إنه akwai wani hadisin annabi a wurinsa ya tafi tun daga madina har misra don ya je jiwo wannan hadisi ya ji biya a rasulullah da wani hadisin na annabi wa qala ba'dhum wani wasu su sun ce law safara rajulun da mutum zai tafi min sham da sham ila aqsal yaman zuwa ga nisan yaman shi kalimatin ya je ne dan ya samu ma'anar wata kalma ta dullu ala Allah ta'ala za ta shirya da shi zuwa ga Allah ما كان سفره ضائعا تفيت تزمت زرتشيا با بيتوزرت لوقتين سبا بيتوزرت لرأيوة سبا بيتوزرت لتفيت سبا فيها شيء أسيسي أكن ديني وقيل أبت بقوله تعالى أن فراتكم فرن على الذي الصائحون فتما سياو ما أكتفوا يسائحون وصفتهم إنهم طلاب العلم ما سنيما علمي سجينا سجينا سجينا سؤالك يسائحون انتهى الى غير هذا الزواج ونون من مقاصد الحسنات دغا منفوفينا كاواوا التي يقصدونها wanda manyan bayan Allah suke nufi fi safarin a tafiyar su hala bidayatin a farkon lamarin su wannan ma ya shahadu yana daga abin da ke kafa shaida a littafin muni kalamin nazim rahimahullah ta'ala ne hadin nukta wato abin da yake shaida ga abin da maganan mai malam mai muridi ya kunsa na daga wannan fa'ida allati zakarna ha wanda muka ambata kuna anan kaunuhu ani bi hadha an-nazm karancewa malam ma'ana a wannan waka kasira da yawa fa ya taqidu ya aqilu ma bil jawahir duk abin da kaje faɗa a wannan baitoci mafi yawa duk abubuwan da aka faɗa a jawahir ma'ani ne ya rera haka mai ya kudur barida ya kudur barida mafi yawan tun wannan wakar da dukkan su dukkan su kana duba jawahir ma'ani za ka iya gano ga wurin da magana da shehu jami ita ce dauka ya wace to haka shi ma mai munatul muridi to haka in ka duba da wani mani za ka ga duk daga can ya turo wayannan manzon nashi wa qad sabaqa lana annahu zakara fihi ce ya labari ya gabata mana zakara fihi ya faɗa a ciki an shaykh radallahu anhu ya wanda ka bude da shehu jami Allah ya shi annahu sami'a fi hadhihi al-wajha wato ya ji labari sadda maza isa da shirya na ya fuskan ya tafi bi fasin ya tafi fas ya ji shay'an wani abu min hadisi daga hadisi kama kaddamna wa kamar yadda muka gabatar an il an an istiqati ga wanda suke amintattu min hudurihi ba'd al majalis daga halartar shirya ne a wasu majalisoci mun ji cewa kamar yadda muka faɗa ba ya halarci majalisoci na hadisi biha a fas din wa qasdihi ila akhd tajwid kuma mun bada man ji cewa shi dan ya tafi neman ilimin tajwidi amma ta ya kana hu ga wanda ya iya ilimin tajwidi falyuqaddir an-nazim min ajli zalika falyuqaddir an-nazim min ajli zalika qadruhu wato dan ya kamata a daraja darajar mai ya kotar da farida mai muratul muridi rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa wa qaddarahu ya tsarkake sirrinsa an-nuqtatu as-sadisa fa'ida ta bakwai في قوله إن لله در أمه معاذنا فإنه إكمالا لما ذكر عن الشيخ رضي الله عنه توقعانه وشغفه da ya ambaci lullubar lullubewar son shudujani da shaƙi da begensa zai ta baya ɗari Allah ta'ala yana begen ya je gamo ya sadu da yabi ma'abota sufaye shi ne ma'abota hanyoyin Allah maɗaukakin sarki fi sinni a shekarun da fi zakara hawa da ambata a yan wannan shekaru shekara 21 allati ya muzum allati ya muzum sinni shabab wannan su ne mafi yawan shekarun samartaka shekaran shekara 21 kaga ya fara ya zama saurayi allazi huwa laysa bi mizallatin lidhalika wanda yake ba ba abin da ake ake akan zata ba kenan ga irin ga irin saurayi irin shi wata ne shekara 21 wanda a lokacin shaba yana cikin shabibarsa yana yana wanda yake cikin irin wannan lokaci za a san shi ya fi shagala da abubuwa na kawa ya fi shagala da abubuwa irin na duniya to wannan abu ne wanda yake ba ba abun mamaki wanda ba a zace shi daga shi da ba ba a kuma ganshi ba asana saboda wannan wato hali na shi ne a wannan da matsayinsa a wannan shekaru saboda haka asana alai sai malam yayi kirari yayi bogare ga shi da bi kauli yace kai lillahi darru ummi ma ahsana kai wannan bawan Allah so tijani Allah shi ya san abin da ya aje a wannan wuri ba mutum mai ɗan shekaru irin wannan amma shi kawai ga abin da ke gabansa wa adala fi sana'i alaihi ila fi ta'addu ya bauɗe a zuwa wa shi tijani kirari zuwa ga siga nan da ake cewa ta siga ta ta'ajjub siga ta mamaki دون غيرها كما بيان وانت من سيج الكلام da sigogin zance ima an dannuni ila ma warada zuwa ga abin da yazo a hadisi inda Allah manzo Allah yake cewa ajaba rabbuka min shabin laysa lahu subuwa ubangijin ka yana mamakin daga saurayin da bai da kurushiya kamar irin shi yau yana sinnin subuwa amma shi ba magana subuwa tare da shi kawai shi himmarsa kawai zai gabar bayan Allah fa fahimil isharar ta yace ka fahimci wannan nuni wallahu ta'ala ya tawalla nana wa da ku Allah ya jibanci shirin mu da ta ku da ku duka kuma kasar nazim rahimahullah ta'ala ila zikri ba'd man laqiyahu al-shaykh radiyallahu anhu to daga nan kuma sai shugaba sai ne mai muridi sai ya ci gaba da zai faɗa mana suwaye da suwaye shugaba ne game da su a wannan tafiya da yi aw akhadha anhu min al-mashayir kamilina wa nashayhuna shugaba ne karba abubuwa a wurinsu a wannan tafiya والعارفين الوافلين وانا مثلا الله ne wanda suka wasalai Allah ya yarda su gaba ki da shi da ne ta babuwa auren su wa qala rahimahullahu ta'ala imanan min murid murid yace fa kana min jumlati man atahu min awliya'i asrihi al-awwahu sayyiduna al-qutb خلفة الفضل وفارس الحلبة أحمد الثقل وغير هذين من أهل المنن كسيدي محمد محمد نجل الحسن وهو الذي قال لهذا الكامل تدرك لا بد مقام الشاغل to yace yana daga jumlar wanda shehu tijani ya fara gamuwa da su daga waliyan zamanin sa shine al-awwahu wani mai yawan mai da lamarinsa ga Allah wa kenan sayyiduna je shugaban mu at-tayyib Muhammad at-tayyib khilfat al-fadl wanda yake halifa ne na mabiyin nan wa faris al-halbabi wato mahayin dokin nan ne Ahmad al-Sikal halifan Ahmad al-Sikali farko wanda ya fara gamuwa da shi Muhammad al-Tayyib shi Muhammad al-Tayyib halifa ne na Ahmad al-Sikali wa gairi hazainika ya gamu da wannan wayannan biyu da kadimin fada min ahlil minan daga ma'abota baiwa ka sayyidi Muhammad Najl al-Hasan ya gamu da sayyidi Muhammad bin Hasan shi ma wa huwa allazi shi Muhammad bin al-Hasan dinnan shine shine wanda qala li hadha al-kamil da ganin shi wata jana sai ce da shi tudriku la budda maqama shazili ba shakka zaka zaka hau matsayin shaziliya ma'ana za kawo matsayin kudu ba niyya ka ganin shi da shi abin da ya mai albashin kenan da shi yace to al-lamiru lamir al-bariz wanda yake bayyana ne fi qawli atahu hu hu din nan raji'un yana koma ne ilil mawsuli ga ga mawsuli din nan min allazi huwa min fakana min min jumlatu ma to lamirin nan hu yana komawa ne ga min din nan shine ismul mawsul din hu maf'ulun مفعول أتى هو شين مفعول لا أتى والمستتر لميري كون لك قويه كما أتاه واتو فكان من جملة من أتاه هو وأن هو شين مفعول أتى هو شين فاعل أتى ita rabu shi ne yana nufin hu din wanda yake shi ne fa'ilin ata ne da shekh radiyallahu anhu yana nufin shehu tijani wa huwa fa'iluhu shi hu din zamir mustatir fi atahu huwa shine shawar jami'i kirji wal awahu ismu kana awahu kuma san da ya faɗa shine ismu wato wa kana al awahu min jumlati man atahu to da ka awahu shine ismu kana wa min jumlati kuma min jumlati man atahu shine khabaraha shine labarin kana wa min wa min min kuma da yace min qawlihi min awliya asrihi li bayani man al mawsula ina bayanin من سن موصولة كل صلة لابد كل موصول لابد له من صلة to za a ji kama ana kurkura ruwa ne kan Allah wal awliya wala kace wali yajma waliyan wa qad taqaddama ya gabata wal murad abin da yake nufi huna da wali ana al mashayikh shaykhuna allazi ahalahum Allah ta'ala wanda Allah ya ajiye su tantantar da su da hidayatul khalqi dan shirye da halitta wa sharihim da shirye da su bi dariƙe tarbiyya ta hanyar tarbiyya wa tarbiyya da tarbiyya wal asr abin da yake to asr az-zamanu zamanu min awliya asrihi abin da yake da asr din az-zamanu zamani wal awahu taqaddama ma'an an taqaddama ya gabata ne abin da yake da awahu annahu yutlaqu ala ma'ani an an ce awahu yana ba da ma'anonin da wal amsabu huna amma ma'ana da tafi dacewa a nan aka ce al awahu al khashi'u al munibu ne tsoron Allah ne sai da marasa da Allah قالوا ما لم يتكتبه من التأمل من التأوه وهي التوجه والتحزن والنطق بآه وآه كما أهوسا وما وني أريما وني أبيبي جلالة آه وني أبيبي معنى أتوجع آه اسم فعل أمرنا أتوجع معنى ناجي ذاتي وناجي شيو ونكون أريما ina faɗin wannan abin ya same shi ya buge zai ce a ma'anarsa a tawajja وسيدنا الطيب سيدنا الطيب كما لما قلت المراد به الشيخ الكامل شيخ النن كامل والعارف الواسل مثلا الله واسل القلب وليس قلبين مولانا الطيب بن محمد اليملهي العالمي دفين وازانا دم مولانا الطيب دم محمد اليملهي العالمي وداك رفيش اوازانا سنن غريب رضي الله عنه الله يجد شيء وعن أصلاته الكرام da marigayensa masu girma to da shi ne farkon kudubin da shi ne fara gamawa da shi وخلفته ليس خلفته كما بالكسر اسمه من خلفته ايدي تبعده وانا نبن وي خليفر wato wanda ya kazo ne bayan sa ka halifance shi wal fadlu abinda ake to fadlu kuma asluhu al fadla kaga ne go khilfat al fadl wato khilfat al fadla sai yace wal fadl asluhu al fadla فرخمه لضرورة الوزن والقافية سيت رحيم فضلاء يتي فضل سبب الرؤى واقع دم ابن مالك هنا تيوا هنا تيوا كمان دعا في من سعى ترحيما أحذب آخر المنادى كمان دعا كمان في من دعا سعادة سعاد idan za ka tahimin sai ka ce su'a kaga fudala in za ka tahimin sai ka ce fudal to sau da aka tahimi kenan a shafe karshen wanda aka yi nida'insa in ana so a tafsirinsa wal halba halba kuma da yake farisar halbati ita alawar sajjatin khailun do da kai ne ta jima ulistiya da ake fara su don ayi gudu min kulli aubin daga dukkan kowane wuri wala ta kharuju min wajhin wahidin wannan ya fito wannan ya fito wannan ya fito sai a sa su tsere kowa da da wurin da zai bullo wannan ya bullo tana wannan ya bullo tana za a yi tsere a ta zuwa zuwa kaza shi ake nufi da halbata in yuqalu ja'a ja'at al-faras fi akhir al-halba ay fi akhir al-khayl ya zo karshen dawakai waye bi ma'ana halba wani za ta jima'u ala hala'ib ana ce ana jam'in sa hala'ib wa thiqal arada bihi al-thiqali shi ma tarhimi yayi فرخمه ايضا كالفضلاء شما ترحيمي نيجا ثقل ثقل ثقلي سيتي ثقل والمراد ابن الجرمي ده احمد الثقلي ان القلب الكبير قد يكون شما قلبي ne babba shi jana ya ganshi wal alamu shahir masanan ne shahararre maulana ahmad الثقلي da finu fas shima a fas aka binne shi wancan ko wali na farko a wa'azana aka binne shi fas al-idrisiya واحد أركان طريقة الخلوتية لين تكون ركنا طريقة خلوتية رضي الله عنه الله يدنك والإشارة بقوله بنون لي هذينك ليتي وغير هذينك وإن بيون لينون إلى هذين الشيخين يعنون نزواك وأن شيخنا قدابي ومرأوكك والمنن جمع منة بيوة وهي العطية عتش بيوة والنجل أبنك من الولد الطاف والمراد أبنك لبي سيدنا محمد نجل الحسن الولي الصالح kaga na uku kenan wanda shi ta gani wani wali ne mutumin kirki masanin Allah mai kashafi sayyidi Muhammad bin Hassan al-Wanjali nisbatun li bani Wanjala Wanjali an dangana shi ga bani Wanjala kabilatu ma'rufa ake wannan Wanjala kabila ce sananniya da Jabal Zabib a Jabal Zabib wal isharatu fi hadha li hadha al-kamil wato وهو الذي قال لهذا هذا ابنم هنا نوني نيدا وانا شيء كامل هنا نبي للشيخ رضي الله عنه نوني هذا الى نبو شوف جاني والشاذ ليكم هو شيء طريقتي شنو شو كمان طريقة وإمام أهل الحقيقة شو كمان أبو تحقيق مولانا أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه شي دقاني شوف جاني مثل بشارة هي مثل شي دقاني شي حسن الونجلي يشي ذاك هو مرأين واتو مولانا ابو الحسن الشاذلي يقول ابن مالك فقال الشيخ رضي الله عنه على شهود كان الله يدري جوع الله يدري لما سافر فديت بها من بلده الى فاس بيزرنسا اين ما بيت فاس الادريسيه وما ابي زائيا دكما جفنتا من الديار المغربيه ضرورا المغرب بقصد الاصول دين دنيير يتنتبه على من ياخذ بيده قول ذلك كما هننسا ويوصله الى حضره المعرفه حساب الشهود على سنه الله معرفه بالله كان من جملة من قصده لذلك المطلب وأتاه يا زما يا daga jumlar wanda shawar jani ya gani kuma ya nufa kuma wanda ya sa ya gani ya sadu da shi ya je wurin sa shine as-sayyid al-jalil as-sayyid al-jalil wato shugaban nan madauki al-majid mai girma al-majid al-asil mai girman daukaka al-khashi mai tsoron Allah al-munib mai mai da lamarin ga Allah al-halim mai juriya al-awwahu mai mai da lamarin zuwa ga Allah kudubin zamani shine kudubin zamanin sa mai sabawa ahli awani shine fitilan mutanen lokacin sa wa kenan ashekh abu muhammad maulana tayyib ibn al-qutbi sayyidi muhammad ibn al-qutbi maulana abdullah sharif hadgo wato shine alkunyat abu muhammad sunan sa muhammad tayyib shi ma dan baban sa ma qutbi ne shine baban nasa shine sayyidi muhammad ibn al-qutbi maulana abdullah sharif a gani ko qutbi dan qutbi dan qutbi خلفت آبائي الفضلاء هنا هذه رب يا ينسب مفي فتا الآيان والنسكة سننو القائم بآباء التربية والنسكة ايه لتلك النوعين بين تربية والترقية لترقية بعدهم باينسو في زاوية الشهير أباوية سو شهرانيا بوازانا أو الننجل نوازانا وكذلك القلوب الكبير سنقوم يا جمد قلوب النمبر بشما والعالم الشهير وانديك توتاني شهرانيا آه الشهير فاس واندي يا شهر عفاس albata hadha sha'ani wanda yake shine mahaya na du'a kai na wannan sha'ani al-mukhtas fihi bi tabriz wanda an yake bantu da fito na fito ya ya bayyana maulana ahmad al-thiqali ash-shahir bi fas wanda ya shahara fas bin radiyallahu anhu Allah ya dalishi wa qaddas sirruhu Allah ya farka sirrinsa al-aziz mai girma wa kaza haka nan gairu hazaini ya game da wasu wayannan guda biyu da muka faɗa al-azamaini guda biyun nan manya al-imamaini shugabanni al-akramaini masu girma biyu domin kare min auliya ya asiri daga wanda suke muta waliyan zamaninsa min ahadin minanin rabbaniya daga ma'abota wato baya bayan ubangiji wal mawahibur rahmaniya da baya bayan rahman misal al-arifi kamar masanin Allah din nan al-mukashif wanda yake kashifi sayyidi muhammad bin hasan wato shine sayyidi bin muhammad hasan alladhi qala lahu awwala mulaqati wanda ya faɗa wa shehu dan tun farkon gamawa da shi kabla an yukallimahu bi shay'in tun shehu dan ma bai ce masa komai ba dangane shehu dan me yace masa ita la budda an tudriku maqam al-qurbani al-qurb al-kabir ba makawa ba ka riski matsayin kudubin nan ba babba maulana abul hasan yani ash-shazali radiyallahu anhu zaka hawo matsayinsa وانا اولياء الله عزم الله يدد شيء يدد ولي الله كما كده وقد الناظم رحمه الله تعالى من منك المريد يا قل اولا بيتي في درن هذه الابيات اتكن له العنوى ان بيتي اللوامع واتو ابوانا واتو ابوانا حسكي ما ذكره سا... ما ذكره صاحب الجواهر واتو اللوامع واتو اتكن wannan baiti ya kul wannan baitoci masu haske ko fi hadhihi jidru da hadhihi al-abiyat al-lawami' ya ya fadi ma zakaru sahib al-jawahir abinda mai jawahir ya fada da sahib al-jami' abinda ya fada suka fada a wayan littafin nasu shi ya fada a nan shi illa annahu ma ittafaqa sai dai dukkan su sun yi ittifaqi shi ma shi ma zakara cikin abinda suka ambata wata waba'a suka suka wato tawafi daidaita kilahuma dukkan su fi ma akhbara bihi cikin abin da suka bada labari wa saqarahu suka rubuta ala anna maulana at-tayyib al-mutaqaddim zikr maulana tayyib wanda muka gabatar da ambaton nan dukkan su yi tawafi sun daidai kowannen su ya faɗa cewa huwa awwalu man laqiyahu shawr da Allah ta'ala ne jami'u haka ya faɗa ka gani ko haka ya faɗa shi ne ma shi ma dai wanda yake shi da ne fara gamuwa da shi duk sun daidai a nan shi ma shi ma maulana tsayi ya faɗa haka nan mai jami'u mai jawahiru haka ya faɗa mai jami'u shi ma haka yanzu sun yi tawaɗi a maganar su cewa farkon dai wani shi ne ya fara zama da shi ne maulana tsayi shi ne farko wanda ya zama da shi daga shehu ne radiyallahu anhu Allah ya dade shi ne mashayi kummali daga shehu ne kamilallu zawu sana'i wal fahari ma abocin ma abota daukaka da alfahari walaysa fi ibaratin nazim rahimahullah ta'ala amma a fasaran malam babu ma yafidu hadhihi al-awwaliyya abin da yake nuna mana awwaliyya cewa ga farkon wanda ya fara gamuwa da shi wala ma yunabbihu ala hadhihi al-maziya babu kuma wani abu da yake nuna mana bisa ga wannan maziya ta wayannan guda biyu da su ne aka fara gamuwa da su wallahu a'lam Allah shi ne masani bi mujibi igfalihi Allah shi yasa abin sa malan ya rabka bai faɗa haka ba wa adam ta'rijihi ala mu'tani bihi ghayruhu da haubisa ga abinda waninsa ya kula da shi ba da sun faɗa haka shi gairar ta'ziri a wani fassara amma hunalika ga abin da ke can fatil lamiyati kamar yadda zo a cikin lamiya yace fa awwalu man laqahu wa tayru galiban ala jinsiha wa qa'atun tabtaji shakla laqit tayyib ibn tayyib mawlaya baghiya طريقته من بين مسمودة النهلة وشورته تغني بوازان قبره falaƙe man talƙainahu arrahba sala yace farkon wanda shehu jana ya game da shi dama shi tsuntsu mafi yawa yana zuwa wurin jinsinsa ne tantabara za ta je wajen tantabara kuciya za ta je wajen kuciya ka gani ko shaho zai je wajen shaho kowane tsuntsu dai wajen danginsa yake zuwa kusa da ka shi ma himma shehu jana ta tashi ta rita wajen danginsa su ne waliyan Allah farko ya gama da tsayyib dan muhammadu tsayyib ya je wurin sa yana neman ya tsari kasa ruwa shiga hanyarsa tsakanin wato da zama magangara abin bukata a tsakaninsa ita shahararsa shi wannan wali tsayyib ya shahara kowa ya san shi a garin wazana kuma a nan kabarinsa ya shahara kowa ya san cewa kabarinsa yana wazana kamar dai da muka faɗa saboda haka shi wata ne game da shi ya game da sauki da mara ba da lare a wurinsa ila akhir kalami har zuwa karshen dai karazancen melaniya wa fi qawlihi da yake kuma tsayru galiban tsuntsu mafi yawa tasrihun akwai bayyana bi zikirin maziya da ambatan daraja allati asharna ila hadhihi al-awwaliyya da da muka nuni zuwa gare ta tun farko fa fi ta'birin nazimi rahimahullahu ta'ala ba abu qalatin wato akwai wani dan rawa a cikin ta'birin malam waka annahu iktafa kai kamar dai malam da ya isu ne fil isharati anuni ila ma zakarahu zuwa ga abin da ya ambata bi taqdimi zikri ala ghairihi da gabatar da shi a ambato bisa ga wannan sallallahu ta'ala alam fama maulana tayyib radiyallahu anhu amma maulan mu muhammad tayyib din Allah ya dare faqad akhadha anhu shaykh radiyallahu anhu wardahu shi ta jana karba wurdin sa wa ajazahu ya yi shi ta jana ijaba fi talqinihi cewa ya bada wurdin liman talabahu min duk wanda ya nema a wurin shi ta jana famtana ash-shaykh radiyallahu ta'ala anhu amma shi ta jana yaki yaki ba kowa min al-musa'adati shujjan yaki taimakon da ya nema a wurinsa fit talqini ya laqana wasu li'ihtimami radiyallahu bi zalika alwaqt saboda a lokacin shujjan ya ba da muhimmanci ne da namci ga amrin namci ga kansa kansa tukunna yake so ya fara ya fara ya ga abin da Allah zai masa ba ba ta mutane yake ba abin ina so ya so ya ga me ya samu tukunna kafin ya fara ba mutane وعدم تفرجه في ملاقات عاد من ابناء جنسه كما رشم wato faragarsa ga gamuwa da wani daga cikin ƴaƴan jinsinsa wani annabi ne mata haƙƙar bi haƙiƙati maqamin shayar mazkur dan bai sakankance da haƙiƙan matsayin wannan shayi da muka ambata ba mu ranar tayyib dina shi za ka lokaci a cikin wannan lokaci bai sakankance a matsayin da yake kai ba wa hadhihi idal faqada dalla wannan yana daga cikin hukuncin hukunci masu nuna ala uluhiyyati duk daga daukakan mashhur jani الذي تفرد به رضي الله عنه همة دشوت جاني يكأيد ليكا وجب له الله عليه ألا يحل الشيء أكي في أهل في أصل شرقتي كن أهل أصل أهل تسر فهذا الشيء رضي الله تعالى رضي الله عنه شو أن شيء أبو طيب ألا يدد شيء أهل الشيوه تين لبكين شيء هنا المعتبرين المعتبرين لسيدنا الشيخ رضي الله عنه أن دشوت جاني إنا إذنا رسول yana izina da shi radiyallahu anhu fi awwal amri a farkon lamarin sa shi zana yana izina da maulana tayyib wa na yi kabi min shayin kamili shi na hane ka daga kasancewarsa wato shaihi kamili wa qudwatin wasilin da qudwa wanda yake jagora wanda yake misalin da mutane wa shuhratuhu kafiyatun shahara shi da maulana tayyib din sa'isa ana ta'arifi ba sai mun ce waye shi ba shahararre ne bayyana ne وكان وفاته رضي الله عنه مولانا الطيب يا رسول يوم العهد لنا الله ثامن عشر شهر ربيع الأول تقل قوم شهر تقل قوة ربيع الأول عام واحد وثمانين ومئة وعد شكرة دبو بطريقة بثمانين دقيقة kaga shi tuganna da 31 kenan zakarahu ba'd man allafa fi ma'asili haka wanda suka yi talifi a cikin labarinsa suka fara cewa wannan shekara ya rasu wa ma'asir aslati wanda suka yi talibi a cikin labaran marigayen sa radiyallahu anhu haka suka fada min fadl ifas daga mafifita na fas wa shurafa'iha daga madau da madaukakan wato wato fas wa waqa'at al-ju'ayri ama 80 fanzuru amma al-ju'ayr cewa ba dayan cewa shekara ta 1180 ne nan kuma ya ce da daya ce to fanzuru ومما أوصى به بعض أصحابه أوصى به بعض أصحابه يا daga cikin abinda yayi wasi yayi wasu daga cikin abokansa wasiya mimman kana muqaddama ala khiwari wanda suke abin gabatarwa ga yan uwansa su tsarika da rika ita istawsi khairan ka dinga wa mutane wasiya ta alkhairi istawsi khairan bi ahwanika ka dinga wa yan uwanka wasiya ta alkhairi mastata gurgudan iko wa haris an ta'ala takhalluq bil hilmi juhdaka ka yi ƙoƙari ka ɗabi'antu da haƙuri da juriya ka yi ƙoƙari iya ga ƙoƙarinka faƙar kanar halimu an ya kuna nabiyan ka ga mai haƙuri mai juriya ya kusa ya zama annabi wajhiti ma aidin nasi cikin nasihar da yake wa almajiran sai ce ka guje wa abin da ke hannun mutane yuhibbukan nasu sai mutane su soka wa zahabtid duniya ka guje wa duniya kuma yuhibbukallahu Allah sai soka kaga wannan hadisi ne na annabi wani ya zo tambayi annabi yace ya rasulullahi me zan yi Allah ya so ni mutane su so ni sai za Allah ta izhab fil dunya yuhibbuka Allah wa zahab fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas in kana so Allah ya so ka to ka guje wa duniya ka guje wa kawata kawatan duniya ka guje wa sha'awata sha'awatan duniya ka guje wa burce burcen duniya to sai Allah ya so ka su kuma mutane ba ka guje wa abin da ke hannunsu sai su soka amma kullum kana kafa ido akan hannun mutane sai su kika su da ka in ka ka nuna ba ruwanka da abin hannun mutane sai ka zauna da su lafiya ka gani ko ba da kato a dinga gudu ba da an ganka ce to gashi nan fa yanzu da ya zo kasan da ruwa zai samu da ko abu kaza zai kenan to ka guje wa abin da ke hannun mutane sai Allah ya soka ka sai mutane su soka ka guje wa duniya sai Allah ya soka wai za hadin lawa ala ya dai karzunan in Allah ya shirya da mutum daya daga wurin kai zama kai zama kai ne dalilin shari'arsa khairul laka min kulli shay to wannan ya fi komai a wurinka sai Allah ya shirya da mutum da dalilin ka Allah ya shirya da mutum to wannan ya ya ya fi komai ita yana daga cikin abinda shi dai wannan shi yi wa wasu jama'a wasiya daga almajiransa ya zo wa karwar zuwa alaihi za'irina sun zo wurinsa su almajiran masu ziyara a fas wa kana fi man huwa min abna isarihin al-kibar akwai ƴaƴan manyan waliyai suka zo kawo musu ziyara amma ya masa nasiha ka nasa nasiha na ita innakum ji'tum li ziyarati ashya'ikum sadatina ku hakika kun zo don ziyarar shehunan mu shugabannin mu wa qad ahsanu ilaykum hakika sun tafi muku wa kasawkum sun tufatar da ku wala tansu siyabakum kada ku manta da irin tufafin da suka sa muku tufafi ba na baɗini ba tufafi na zahiri ba wa inuhum ku taimaki iyayen naku da shehunai da an tarfa uwa anan awsafi wannan rigunan da iyayen naku suka sa muku kar ku daudada ta da datti wal azban da kazanta kar ku yadda rigunan da aka sa muku ku bata da datti da kazanta wala wala wala yakul li ahadin minkum iltifat li ghayri hadha ad-dar kada ɗayan ku ya zama kuma baya da ya zama wato baya waiwayawa ga wani wannan gida ya zama wato ma'ana la yakun ahadukum minkum iltifatun li ghayri hadhihi dar ya zama bai kan wani ku ya zama yana waiwaye waiwaye ga wani wannan gida lahira kenan ku zama ko ne yaushe waiwaye waiwayen ku kuna kallon lahira wala yaqul ahadu kada wani ya ce indi abi wa ammi babana na nan ina da shi dan uwan babana na nan ka gani ko wama ukum bainakum ruwanku na nan tsakanin ku fa in fa in tawafaqtum in kuka in kun yi daidai sharibtu sai ku sha ruwan wanda fa'atu sai ku amfano wa in tanaza'tum in kuma kuka yi jayayya zara ma'ukum wa dhal'ikum ruwan naku sai ya kafe sai kuma kuna jin kishirwa ka gani ko abinda iyayen naku suka ba ku kuka sha na sanin Allah to yana nan ba a hannunku ku ci gaba da shansa amma in kuka tsaya jayayya da kalle-kalle da wage-wage to ku tabbata ba wannan ruwan ba kabewa zai sai kuma ku kuna jin kishi ba yana sai ya tafi kuma ku kuna neman kuma wanda kuma zai sake ba ku irin wannan ruwan to ga shi ko ruwan tun a gidanku ne kaga tun da gashi a gidanku ku rike shi da kyau ku dinga sha rigar da aka samu kar ku yadda ta yi datti riga ta ba in yi ba riga ta zage riga qala ta'ala Allah ya ce wala tanaza'u karku zayya fatafshalu sai ku tarwa sai kuwa ne wa in kuntum wahadakum in ku kuna zo ne ku kadai bala jana alaikum an tubashiru wa tunfiru ku dinga albishir ga juna ku dinga wato tamfiri ga juna yassiru bashiru wala tunfiru wa yassiru wala tu'assiru فإن الشيخ على رؤوسكم شيء كما فغا شي akan ku ne kal gidai surka kamar wani wani wato wani mayafi ne da yake lullube ku wai za da rasa ma'akum man laysa minkum in kuna zaune wani bakon haure yana cikin ku wanda ba ki ba dan uwa ba ma'ana fa hafazu alsanatakum to ku kiyaye harshen ku ba kowace magana da za a za a faɗa a kulli kulli maqamin inda raita maqalatun kowane wuri yana da magana da ya kamata a yi saboda an zo an haɗu irin wannan akwai wanda yake dan uwa akwai wanda ba dan uwa ba to daga ku kiyaye harshen ku in akwai wani ajanabi ya shigo cikin ku wa alamu anna wa alamu ma taquluna ku san irin maganar da za ku dinga yi thumma haka rahimahullah ta'ala hikayatan sai ma na ibada wani labari ana dari kadar bil masal ya kafa misali lima ausabi ga wannan wasiya da ya fa qala sai kana ba'dun nasi akwai wa daga cikin wasu mutane ya kowa da lere ya tashi da dare ya sa'alu Allah ta'ala sai ya jata yana roƙon Allah wata bukata yusammi ha sai zai ambaci bukatar Allah ka ba da kaza sai ya faɗa abin wa yu'ayyinu ha ya bayyana ya faɗi sunan bukatar ya'ani wal halatu annahu wahdahu shi kadai ne ba ba kowa amma in zai roƙi Allah din sai ya fara wa Allah bukatar sai ya faɗi sunan bukatar Allah kuɗi ne ke so ka ba ni ko kuma Allah mata nake so ka ba ni ko Allah gida nake so ka ba ni ko Allah hanya nake so ka buɗe mu ko Allah gashi nan dai sai ya faɗi dai bukatar kuma shi kadai ne wale ya wace wale ta ma hu ahadun ba wanta ran shi faqa qala sai ce faqa mal latar shi wannan mutum din da wata ran kuma da dare sai ya tashi ala adati yanzu daga al'adarsa fa waje da rajulan shi wannan mutum zai addu'a sai sai ya faɗa wa Allah abin da zai yake so to yana nan zaune yana nan wata ran da wani dare ya tashi yana ibada ka gani ko ala adati fa waje da rajulan sai ya ga wani mutum na'iman yana bacci ila jambi a gefansa kan gatsa ra'asahu ya rufe kansa wa kadamai ya rufe kafafunsa lam ya'rifu bai san kowa ba amma farafa yadai wannan mutumin sai ya daga hannayensa sama ya rufe fuska ya rufe kafafu bai san kowa ba wa qala sayyidina to ya rabbi ya ubangiji as'aluka al-hajata allati sa'altukaha al-bariha ina roƙonka Allah bukatan nan ta wace jiya da roƙe ka Allah bai faɗi ba bai faɗe ta ba a sannan bai zahiranta bai ta Allah abin nan da na roƙe ka jiya nan Allah ina roƙonka Allah wala mi sanni ha sai dai ambace ta ba daga ne yace wa inna ma asartu zikr hatal alwasiyatayn yace na ambaci na zaɓin wato ambaci waɗannan wasiyoyi guda biyu min kalamin hadha shaykh jalil daga alqadri daga wannan zancen wannan shay mai girman daraja ne zadan naziru fiha ma'rifatan dan duk wanda zai duba wannan wasiya ya ƙara sani bi makanatihi al-qudwa da matsayinsa babba min maqamin tarbiyya daga matsayin tarbiyya wa kuma al-irthi da cikakken gadon sa ila akhlaqil muhammadiyya da dabiyoyin annabi wali anna mustamilatan saboda wannan wasiya ta daro ala ummahatil adab daga tushen ladabbai allati la yastajni la yastajni ana ahadun da ba wanda zai wadatu gabaranta min al-fuqara daga talakawa muridai fil waqti a cikin wannan lokacin فلا شك اتباق كنت أن رشحة من رشحات الكمال العارفين وأن ولييفين دغييف واتو كامل مثلا الله وتبيوات دغبايا بايم كمال العارفين بأنواع الأدوية لنوع إما غنغنا والعلل السوتوتي وما أجدر كل واحد من الفقراء ما ماكن شنشنتر داتي ورقوة نحيدك المريدة الصادقين ما سبسكا يحفظها نيسا بذيكيا يتبع wani muhafazat alal amali fiya me yasa ba zai kiyaye bisa ga bisa ga wato aiki da ita wannan nasiha din ba saboda haka sai mu tsaya saboda haka wannan nasiha nasiha ce mai karfi idan yan uwa suna zaune a yan tsakanin su junan su to sai su magana da sai dama amma idan wani wanda yake ba dan uwa ba ya shigo to kada irin wayannan magana tare da shi a rufe ka gani ko a rufe ba sai an yi magana irin wannan a gaban sa don ka fatiyar salatul fati fatiyar salatul fati تفتح لنا بها أمر الله تفيد تهدينا ونفنا الحمد لله